بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren lahadi ne daren tara ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1442 daidai wanda ya daidai da 19 ga watan shida shekara ta 2021 wannan kuma yin Allah da shine kaset na 733 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafin albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfana da su da aiki da su duniya da kiyama ana kuma jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiyya wadda ke number 4 madarkaci road gaskiyar out zaria kaduna state nigeria darul hadithu salafiya makaranta ce da malam albani gina a zaria don ya cimma manufofin shi na da'awa da kira da ke zuwa ga tafarkin salafus salih ta fatan allah idan nufi ya sa albarka karatukan da ya gabata mun kwada ne a babin da malam ce babul bai'ati fil harbi allah ya kero wanda sakamakon wannan babi ya sahir ka ƙetara muka wasu karatuka a wasu littafai sai da muka yi kasar guda uku tun daga kasar na 729 da 30 da 31 da 32 dukkan akan dai wannan matsala ne matsalar mubaya'a wanda ko wanda bai sauraron wancan yana buƙatar sauraron karatuka dan saboda ɗimuwa da hauma-hauma da ake da shi a wannan zamani na abin da ya shafi abin da shafi abin da shafi jagoranci da shugabanci a musulunci kowane jama'a sai sai wani su shugaban mubaya ko kowane shugaban kungiya sai dauka shi ma mubaya aka mai ko kuma dole a yi masa mubaya ko wasu su ware su akan su ne ga amir ko ga khalifa ya samu ka zauna dole muka tattauna menene mubaya ya nau'o'in mubaya wa ake mubaya me sharɗan wanda za a mubaya me sharɗan ita mubaya din to duk ya gabata a karatun da gabata insha Allah ta'ala to za mu tashi sabon babi inda malam yake cewa babu azmil imami ala nasi fi ma yutiqun inda malam yake cewa babu azmil imami babu da mana bayanin wato azmil imami shugaba khalifa ya yanke hukunci kai da shine azmi ya yanke wani hukunci kai tsaye ala nasi ga mutane fi ma yutiquna cikin abin da za su iya aikatawa mai hukuncin wannan ina fatan fahimta shugaba yake cewa e ku yi kaza kai tsaye ku bar kaza kai tsaye za a mai biyayya ko ba za a masa biyayya ba malam ko kuma sai zama ɗaya fassara ta farko kenan abinda babin kenan ko kuma azmil imami alan nasi fi ma yaquna kenan ana ba shugaba shawara yanke shawara daidai cikin abin da za su iya kada yanke wani hukunci cikin abin da ba za su iya ba malin yake cewa qala haddathana usman bin abi shayba qala haddathana jarirun an mansurin an abi wa'ilin qala qala abdullah radiyallahu anhu laqad atani al-yawma rajulun fasalani an amrin ma daraitu ma aruddu alayhi faqala أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها fa qultu lahu wallahi ma adadi ma anqulu lak illa anna kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa asa alla ya'zima alaina fi amri illa marratan hatta naf'alahu وإن أحدكم لن لن يزال بخير ما اتقى الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه أو شك وأوشك ألا تجدوه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثقف شرب صفوه وبقي كدره imam bukhari ce haddasana usman bin abi shayba malam usman din abi shayba ya ba mu hadisi qala haddasana jarirun yace jarir ya ba mu hadisi an mansurin daga mansur an abi wa'il daga abi wa'il qala qala abdullah radiyallahu anhu abdullah Allah kara masa yarda cikin sabai malik suka ce da kaji an ce abdullah an ja baki an shiru ana nufin abdullahi dan mas'ud saboda abdullahi suna da yawa shahararru akwai abdullahi dan mas'ud akwai ibnu abbas akwai dan amr dan as ina fata an fahimta amma ka ji an shiru galiban zaka ji abdullahi dan mas'ud ne ake nufi yace laqad atani yawma rajulun haqiqa wani mutum yau dinnan ya zo mun fasalani an amri ya tambaye ni game da wani al'amari ma da raitu ma aruddu alaihi sai da ya zama ban san wace amsa zan bashi ba an fahimta shine ma da raitu ma a ruddu alai ban san amsan da zan bayar masa ba faƙali sai ce tambayi kenan ara'aita rajulan mu'diyan nashiqan ya shek abdullahi dan mas'ud ko kuwa imam abdullahi dan mas'ud me kake gan game da mutum da yake mu'diyan wanda yake cike da wato cikin shirin kayan yaƙi shine mu'diyan an fahimta ko nashiqan mutumin da yake cikin nishadi ya kharuju ma umara'ina fil magazi wanda yake fita tare da shi wato umara'ina jam'i na amir kenan ko shine kwamandojin mu ko kuma amirorin mu a cikin yaki ma'ana mutumin da yake gashi a cirin cirin wato cikin kintsin yaki yake ya dauko bulletproof din sa ya sa ya dauko bindiga ya sauko titaka diya shirya yana son yaki din kuma ya kharuju ma umara'ina ya fita yaƙi nan tare da shugabanninmu kwamandojinmu fa ya azimu alaina fi ashiya'in la nuhsiha sai zama amir ɗin namu ya sai azama ya umarce mu da wani abin da la nuhsiha wanda la nudiquha saboda Allah ya ce alima allan tuhsuhu fataba alaikum ai alima allan tudiquhu ba za ku iya ba kenan malamai sun fassara wajen da haka sannan an fassara cewa fa ya azimu alaina fi ashiya'a la nuhsiha sai a umurce mu da wasu abubuwa waɗanda ba mu san fuska halascinsu ko harancinsu ba ai la na'lamu hukuma hakenan kun fahimta ko fa qultu lahu abla dan mas'udi sai ce sai nace da wannan mai tambaya din wallahi ma adadi ma aqulak na nutse da Allah ni dai ban san me zan ce da kai ba in an kalla zahiri kenan akwai wasu muqaddimat da wasu maganganu da shi mai tambayi da yawa kenan amma ba gaba tambayar a zahiri ce ko ba haka ba cewa idan shugaba ya umarni da abin da ke dace ga Allah za a bi shi wajibi a yi masa biyayya idan kuma ya umarni da abin da ke saban Allah ne kai tsaye wajibi ne ba za a mai biyayya akan wannan abin ba zahiri ne wani ma zai ibadansa amma me yasa Abdullah dan Mas'udu ya ja tunga a wannan waje din zahiri cikin mewa an ga ma cikin irin umarun akwai abin da ke yahtamilu wannan fuskoki guda biyu wanda shi yasa Abdullah dan Mas'udu ya kasa bada fato akan matsalas ina fatan fahimta Allah samu dace sai yake cewa illa anna kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai mu fa sahabbai mun kasance tare da manzon Allah da amincin Allah sabata a gare shi fa sa Allah azima alaina illa fi amrin illa maratan ya zama ba manzon Allah baya umartan mu da wani al'amari face karo ɗaya kawai hatta naf'alu face sai mun aikata wannan al'amari din annabi zai umarce mu cewa ku yi kaza ba mu tsaya muna inda inda akan wani abun me yasa saboda shi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama eh wajibi ne a masa da'a kuma Allah ya ce wa in tudiuhu tahtadu idan kun basu biya kun shiryu falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusabum aw yusibahum adhabun alim manzon Allah Allah ya sa doka da ya ce shine sai ayi kuma ma yadiku anil hawa baya magana cikin sirransa to wannan manzon Allah yana da wannan shaida daga Allah madaukakin sarki kai tsaye to amma sauran umara'u suna da irin tazkiya din wannan wani abu ne kuma daban ina fatan fahimta saboda ko a zamanin mazala an taba samu wanda ya je ce mutane su shiga wuta ko ba ka ba yasa suka hada karmami da kansu suka kunna wuta ce su shiga Khalid ibn Walid an taba tafiya ya je wani katobara annabi sai da ya kare annabi ya ce ya Allah ina kafa kashe da ba ruwa na da abin da Khalid yayi to in ya zama a zamanin sabon zal an samu wasu kurakure da fuka kaga bin babu ala bayan su kenan cikin tabi'a da suka kafa tabi'a kaga haka kenan da'a ga manzan Allah ita kai tsaye ne babu in ka tsaya kana tantama maka shiga uku ina fatan fahimta amma da'a ga wani wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi ba to dole tana da ma'auni ma'aunin shari'a wannan abin ya dace da abin da Allah ke so sai a yi maza a bi wannan shugaba din idan ya saba abin da manzan Allah ke so sai a kalla ina fatan fahimta wujiha ce ta nazariya kawai ni ina ganin kaza ne kaza shikenan sai a hakura abu na shi din a'a ya saba ne wanda yake a karar an san ya saba shari'a ko dai wajibi ko musahabi ko ta shida ta manzon Allah to annan ba za a bi shi ba ina fata kun fahimci wannan abun don haka abla dan musulmi ke cewa to mu dai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ya ce mi muke kawai saboda yana da wancan tazkiya din yace wa inna hadakum lan yazali bi khairi mattaqallah kuma dayan ku ya sani ba zai gushe yana kan alkhairi ba matuƙar yana jin tsoron Allah yanzu kaman abla ɗan mas'ud yana ishara kan abu guda biyu kenan idan ya zama ɗa'a ce a wajibi a biyayya kenan idan ya zama ko abin sai mutum ya zama ya auna ga menene tsoron Allah a ciki yin biyayya ga wannan umarnin da aka ba ko ko bayi ba idan zama ɗa'a ce aka biyayya to shikenan shine tsoron Allah idan zama saban Allah shugaban ya umarna da shi ko barin wani abu na addini tabbatacce in ya saba mashi shine tsoron Allah din Allah sai an wasu fahimta to shine ce la yazalu ahadukum bi khairin mattaqalla dayan ku ba zai gushe bai na kan alkhairi matakar akwai tsoron Allah cikin tare da shi cikin duka al'amuransa wa idza shakka fi nafsi shay'un sa'ala rajulan abla da mun yake cewa to kuma ku gode Allah fa wa idza shakka fi fi nafsi shay'un sa'ala rajulan ana wani zamani yanzu wanda idan mutum wani abu ya mai kwankwanto a zuciyarsa kun fahimta sa'ala rajulan fashafahu minhu zai garzaya je tambayar mutum sai ya warkar da ya warkar mai da cutar da ke damansa ma'ana yana nufin su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan kun fahimta a yanzu duk wanda ka ya shiga matsala zai iya zuwa ya tambaya mai hukuncin kaza mai hukuncin kaza sai a bashi fatawa shikenan sai samu waraka daga cutar shi wa aushaka Allah tajidu kuma ana gab da lokacin za ku zo ba za ku samu wannan dama ba kuma za ka zo kana so ka yi tambaya ka rasa wanda za ka tambaya za a samu ƙarancin malamai kenan in ji abdullahi dan masaudu sai ce wallazi la ilaha illa huwa ina rantsuwa da Allah wanda ba abin bauta bisa cancanta in ba shi ba ma azkuru ma gabara mina duniya ban san wani abu da ya ragu na duniya ba ma gabara kalmar gabara a larabci tana daukan fuska guda biyu a to aikashin hadisun zai da tabbatar da wannan abin da kenan shi ne zama daidai ina fatan fahimta don gari ce ma azkuru ma gabar mina duniya illa ka sagabi barin fassara ka zai fito maka ya ce ban san wani abu da ya saura a duniya ba gabara ana ɗin mene abin da ya wuce ana nufin ko mene abin da ya saura su ne ake ce zawatul ahdad a larabci kun fahimta a larabci akwai wannan kalmar da mene tana ɗaukan fuskoki guda biyu hagu da dama Allah samu dace to wannan sai ya ce to ban san wani abu da ya saura a duniya ba illa ka tsagabi face kamar kududdufi shine a tsagab matattara ruwa inda ruwa ke zuwa kwazari sai bayan abin ko kuma abin wasu kace kuma afagab din shine irin kududdufi din wanda yake akwai bishiya ta mai inuwa haka kun banci abun ko sai ce to la ka sagafi kaman dai kududdufi ne shuriba safuhu wanda aka shanye tataccen ruwa mai kyau daga cikin sa wa baqiya kadaruhu sai zama gurbataccen shine ya saura kawai kun fahimta to kaga abba gayyara za a ce a fasar abin nan ba kun gane abin da abdullahi musu ke faɗa ko shine abin da ya rage a duniya ban san wani abu shine cewa akwai abin da yake mai nagarta mu zamanin mu na manzon Allah da zamanin safai shine kaman wannan ruwan tatacce to amma abin da ya saura sai dai a mene sai dai a sha da hakuri shine gurbatacce ne raguwa ne ruwa na kududdufi an shanye mai kyau sai da an ta zo ta mika baki ta tsuwa ta wuce to yanzu kuma ya kada sai ta dan caccabala kafarta a cikin watakila sai garin ya gurɓace to ya ce abin da ya saura a duniya kenan yanzu da haka daɗin duniya fa gara bawan Allah ka daƙi kau ka nemi lahira amma wai duniya a zauna a ji daɗinta zaƙi zaƙwai ɗin nan wannan kuma lokacin ya wuce Allah shi kyauta to mahallin shaɗi a cikin wannan hadisi in an lura shi ne faɗin shi fa ya zama alaina fi ashiya la nuhusiha kenan a cikin wannan hadisin abin da yake cewa idan shugaba zai ba da umarni to ya kamata ya ba da umarni ga mene ga abin da talaka ko ko mabiya za su iya aiwatarwa kada ya ba su abin da ba za su iya ba sannan har in ya ba da abin da ba za su iya ba za su auna da abin da yake kala Allahu kala rasuluhu Allah samu dace mala yake cewa ga wasu fa'ida da ibn da ke kawa ya ce wa'iza ka na haza fi zama da bin masa'udin idan ya zama wannan hali wannan misali da ya faru da irin shugabannin da ake da su na ba da umarnin da abin da yake ba akwai shakkan halarci kwaramci ko kuma akwai sarai a zuciya ina fata an fahimta ko kuma su faɗa abin ma da bai dace da shari'a ba an fahimta har ta kai gabla da musu ya bada waccan amsa cewa duniya ta tafi sai gurbataccen ne ya rubu kawai a cikin duniya ya ce wa kad mata qabla maqtali uthmana gashi kuma abla dan mas'ud ma fa ya rasu ne kafin a kashe abla da sayyidina uthman dan affan wa wujudu tilkal fitan azima da samuwar waɗannan fitintunu masu girma bayan kashe usman fama za ya kuno itikadu fi ma ja a ba'da zalika wahalu majara ya ce to da abla dan mas'ud na da rai me kake tsammani zama abin da ke cin zuciyar shi bayan wayannan fitintun da wace fatawa zai bar kenan Allah shi kiyaye malai ce wa fil hadisi a cikin wannan hadisi akwai fa'idoji annahum kanu ya'taqiduna wujuba qa'atal imami cewa su salaf sun kasance suna ƙudurje cewa wajibi ne a imam da'a wannan kuma wannan ijima'i ne a al'ummar musulmi shugaba dole a masa da'a wa amma tawaqquf bin mas'udin an khusus jawabihi wa udulihi ila al am amma abin da yasa abla dan mas'udi ya tsaya ya kasa ba da amsa keke da keke akan abin madadin haka sai ya kauce ya koma zuwa ga amsa ta gaba ɗaya falil ishkalin da zuwa ƙa'ala komin dalika saboda rikici da ya samu a wajen wannan ba da amsa ɗin wakar a share ilai fi baƙe ta hadithi kuma ya ishara zuwa gare shi a sauran hadisansa hadisinsa ina fatan fahimta sai ce wa yustafado minu at tawaqqufu fil ifta fi ma ashkala min al amri kuma za a fa'idanta da wannan hadisi cewa ana so mutum ya tawakufi wajen ba da fatawa cikin abin da bai bayyana a gare shi ba kai ne malami sai aka zo aka yi maka tambaya da aka yi maka tambaya sai zama baka samu hoton amsa ba sosai to kakai gaggawa ba da amsa ka tsaya tukuna sai abin ya bayyana gare ka in ya zama abu ɗan mas'uda an mai tambaya tambayi ba ta fito mai ba min ba ba ulamu kenan kun fahimta da haka karka sauri duk abin da aka tambaye ka ce sai ka ba da amsa a'a in abin ya fito fili ka sani ka ba da amsa idan bai fito fili ba ka tsaya sai ka yi tambaya a warware maka musamman ko a wannan zamun da muke shi jama'a mutane ba akwai karancin addini game da mutane yanzu kun fahimci wannan abun ko akwai karancin addini game da wannan a cin addini yanzu mutum ne zai maka tambaya sai ya shirya amsa sannan zai maka tambaya kuma sai ya dora ka dodar akan titi ko ba haka bane sai ya dora ka dodar akan titi sai ya tura kai ce to ka bada amsa ai kun gane abin da ke nufi shine mutum zai zo maka tambaya Allah gafata malam wani electronic business ya fito ko da ke mun san malamai sun ce dama shi kasuwanci asalin shi halas ne misali ko malam to shine misali ana zuba kuɗi ne in aka samu riba sai arba ga masu shiya wanda suka sai wannan abin nan din a ciki sannan kuma mun bincika an ce babu riba a ciki algata malam wannan kasuwancin ya halasta kun gana kun tsara wannan tambayar to yanzu shi in kula da kewa wannan fa ya fa tambaya ba da amsa fa to in kai wawa ne sai ka ce a to ai ina ganin babu matsala haka kawai ke so ji dama sai ya madar ko zai ce to malam wana ma ya ce kai ko sunan business din ba baka rike ba ya ce business iri kaza halas ne ba matsala ya zo a sunna ko ba haka ake ba ina fata fahimta aka kwanaki wani zo same ni malam akwai wata harka da ake yi za ka sa naira dubu ko ashirin ne idan ka sa dubu ashirin idan sati ya dawo ko dubu ɗari hamma nawa kai za ka yi sawa in sati ya dawo sai a dawo maka da kuɗin in aka dawo maka da kuɗin kuma duk sati ran laraba za a baka nawa ne ce mu ko dubu bakwai ko nawa ne dubu goma eh duk sati a baka dubu goma kudinka da kasa in kasa naira dubu hamsin ne zika an baka a wannan satin kuma duk sati za a baka dubu goma ana nan kuma in ka gaito wani shi ma sai an ga ninka maka za ta kai sai ce wani ma malam ku ya kamata har bayan ki ban shiga ba ku ya kamata ku shiga irin wannan malam ina fatan fahimta saboda yanzu ka ga yanzu wata ma wallahi ta samu miliyan nawa ne ta sai mota ta kaza da wannan abubuwan kaza da kaza to yanzu kaga shi zai na gamsar da tambaya da fara mai shi ya sunan ina kamfanin da yake ina ne location din kamfanin tukuna dan sana'a ai dole akwai ba a bukatar garar mun kanta da kwacin kitabul bi'i ko garar yana rusa dukkan nau'i na ciniki to yanzu dauki kudi nan sabon san inda kake ba ba ofishi ban ga ma'aikata ba na farko kenan kaga garar ya shiga ciki ina fatan fahimta to na biyu kenan kuma wacce sana'ar ake yi ah wallahi an ce a saudiya ma sun ansa fan kuwait ma suna yi na ce to ai ni yanzu hai ban samu tabbacin saudiya sun ansa ko kuwa suna yi ba kuma ko saudiya sun ansa ko suna yi sai na ga menene tukuna ce to malam za su yi taro insha Allah za mu gaishe ka ka zo kai wane ka wane kaza kaza to da aka taron an dai ga muran taron ni ban samu na je ba amma tambaye sai ce wai na ce babu caci a ciki sai ce an ce kam gambalin amma sun ce gambalin wani abu ake nufi kawai abin da ya kawo riba mai yawa kaga sun faɗi kaga kana da waya an shigar da caci a ciki ta kuma bai halatta ka sana caca ba amma an maka wayo an ba ta wata ma'ana mai faɗi saboda kai musulmi kanka gudu to haka sai aka ci kofiyon wannan amsa na ce to ni kam wannan kasuwancin ban san shi ba zan cewa halas bane ko haram amma zahirin shi akwai garari a ciki sai ku da na fara bincika sai aka ce ai duk wanda suka sa wani kudin ma shiru an dauke su kaga san banza da kai mutane ko kaga abin da shari'a ta gwada ta nufa shine na gujewa garar ban sa mun ce da Hausa ba jama'a ya za a ce garar da Hausa eh ban ji ba cinikin biri a sama ko ko ciniki fi a ruwa abinda dai akwai yiwa zai ko babu tabbaci to shari'a ba ta da wannan cinikin ba abinda ni ban san inda kudin suke ba kai baka san inda suke babu tabbaci shari'a ba ta da shi ba ina fata mun fahimta so kaga irin waɗannan abubuwa malamai da ustadai sai su hankali masu fatawa suna kokari sai su zirma ka kuma ji da na sake na ba da fatawa yadda ya zayyana mun al'amarin zuwa za a ji a ce malam dauda in ba a yi sa'a sai a ce ma darul hadis ma ko ba haka ba su jawa malam albani wani ma zai to kaji ma albani ma ce ya halasta haka za a ta jin maganarsa ka ji tana yau ba waki ma ya ɗauka ka ji ta ana yau a cikin al'amarin nan babu tsoron Allah cikin zukatan mutane wajen irin wani abin wallahi sarrai ne ke zuwa kawai malam wani ya san ma da matsalas amma sai maka kwana yana so ka halasta mashi to ai halasta wanda malami zai maka na fatawa bayan kai ka san akwai rauci bai bai mai da abin halas kun fahimta ba zai mai da shi halas ba dan wani ya ce halas ne alhalalu ma ahallahu Allah wal haram ma haramahu Allah fatawar ba ta canza hukuncin Allah madaukakin sarki Allah ya samu dace to shine malam sai yake cewa kun ga mana a wani wajen wa istafadu min at-tawaqquf fil ibta'i fi ma ashkala min al-amri ya kamata a samu tsayawa cik ga abin da duk malami bai fahimta ba a wajen fatawa kama law anna ba'd al-ajnadi istabta أن السلطان أن السلطان أينه في أمر مخوف مخوف بمجرد التشيخ kaman wani a ce maka wani ɗaya daga cikin rundunonin sojoji ya rufa ta cewa ga wani basarake ko kuma wani shugaba kwamanda ya ayyana shi a cikin wani al'amari mai haɗari da kawai sarransa kun fahimta wa kallafahu min dalika ma la yudiku kuma ya dora masa abin da ba zai iya ba sai ce fa man ajaba bi wujubi ta'atil imami anan kaga wanda ya amsa da cewa wajibi ne wa imam da'a ashkala al-amru lima waqa min al-fasadi to al'amarin akwai rikici a ciki saboda mene abin da ke iya faruwa na banna cewa sarrai tura shi sannan ya tura shi wajen halaka ya tura mai abin da ba zai iya ba wa in ajabahu bi jawazil imtina'i idan kuma malami ba da fata ce a'a tunda an tura ka wajen hadari kuma abin da baka iya ba bai halarsa ka biye akai ba ashkal al-amru anan ma an samu rikici limaza lima qad yudhi bihi al-amru ila al-fitna saboda abin zai iya kaiwa zuwa ga fitina a samu bore gaba ɗaya ga sojoji fasawabu a irin wannan lokaci ko kun ga wata sura kenan yana da fuska guda biyu in ka bada yanzu wannan mu dauka mai fato mai fato yayi gaskiya kenan shugaban ya dora shi akan abin da yake na hadari zai irsa rayuwar shi da wasu abubuwa da sarransa to yanzu ka ce mashi a wajibi ne a shugaba biyayya to a wani abu ya shigo kuma a ciki na sarrai kun fahimci abin ko don ka ce a to ai ba a mai biyayya ba saboda akwai sarrai a ciki nan kuma wani abu na iya faruwa na menene na fauda a samun fitina a samun bore ga shugaba gaba daya a samu abin da zai lalace gaba da shine abdullahi ke cewa malamin yake cewa ibnu da ke cewa to anan zaka iya samu sai ke tawqafi akan wannan matsala din tukuna kai liman ba dan baka san amsar ba saboda ga abin da faru har Allah ya hukunci da kanshi Allah sa mu dace malam ce fa sawabu at-tawaqqufu an jawabi mithli fi zalika wa amsali daidai anan shine kai tawqafi a cikin irin wannan cikin abin da Allah har abin Allah a cikin irin wannan amsa din da irin sai ka tsawo kaka bada amsa wallahi hali ila sawab Allah ne ke shirya zuwa ga abin da yake daidai wani ma wata tambaya ranar cewa wai an bashi cige wata mata ne sai aka ce mashi yanzu wani ya bashi dogaro cewa wa yarinya kaza yana so zai aure ta bazawara ce to amma shi kuma ya san yarinyar tana da wata matsala a dacan to amma ta yi aure na ɗaya an sake ta ba laifinta ba ta yi na biyu an sake ta ba laifinta ba ina fata an fanci wani abu kuma a zahiri ta tuba daga wancan laifin da ta yi kun gane to yanzu ba gane ba kawai da wani iri ne kai wadda ke baka kaci bicewai dan kano ne ba mamakin baka iya hausa ba kun fahimta so yake wai sai an gwari-gwari mu kuma da hausawa ne nan ba gwari ko to yi tsakani da Allah in ya ce mashi e je kai kawai yadda to in ya ce mashi ta yi wancan laifin kuma ya ba shi labarin wani abin tofa auren da zai tashi aiki idan ya shiru kuma ai a ta'ibu miyar zambi kamar lazan balahu tun da ta tuba ina fatan fahimta ya ba shi labari wata ran labari kai kunan shi ce ya ci amane shi ya tona asiri kuma ai a hakikin sharatin da ta tuwa babu sauran laifi akan ta kuma ya za a kenan to kaga ya shige shigin irin wannan matsala din kaga inda yin zaka zame sai kace baka da lokaci abuwa sun ma yawa wane ne wane ne je abin nan kaza kaza je dan bincika sai je dan bincika din in ya ji kunnan shi in kuma ya ji fagen mai kyan kawai shi ke ne aishe ba zai kuka da kai ba wata insha Allah ta'ala amma magana gaskiya idan mutum ya tuba ga irin waɗannan zunubai tuba taubatan nasuhan Allah na yafe wani abun gaba ɗaya bai kamata a ringa tado da irin wannan al'amuran ba ba na fata an fahimta kakka je ka ce wacce kake nema a a a a wancan ta fa tuba an ga tubanta na ce ta tuba har ta yi aure ɗaya biyu kuma an bincika duk abin da ba laifinta ba ne ba ai kaga alamar tuba ta tabbata kuma take zuwar shi ba a ganta na wani abu mara kyau ba to halin da ake ciki Allah bai tsare mu ɗan mata suna cikin haɗari samari sun mallaki waya su ma sun mallaki waya iyaye sun saki aya gashi nan abubuwa sun ji gwargwale wallahi wata mutune kirki ce za a yaudare ta mutune kirki ana yaudare su ma da hijabinta da niƙabinta da karatunta da da ta tsab a samu wani saurayin yaudare ta kai wani malamin masu yaudare ta yana kuwa mata physics chemistry biology ina fatan fahimta ya ce zai zo mata wani asamin bata gane ba ko kuma zai kuwa mata formula na cin jam ina fatan fahimta sai zo ta koya garin formula kawai ya yi abin nan Allah da shi kyauta jama'a wannan hali ne sai dai mu ta addu'a mu ta kwatanta abin da mu iya har mu gama mu kori mu gama lafiya Allah shi kyauta so wannan shine karshen fa'idoji da malaika a wannan babi insha Allah ta'ala Allah ya sa mana shiriya malan ce babu babun kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqatilu awwalan nahari babun كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس مالتي غاون بابي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي كسنتي إذا لم يقاتل أول النهار idan bai samu yin yaƙi farkon yini ba da safe kenan akharal qitala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai jinkirta wannan yaƙi din hatta ta zula shamsu har sai rana ta yi zawali tukuna idan rana tsaka ta kai irin sha ɗaya kun fahimta sha biyu annabi fara yaƙi bai fara yaƙi a lokacin amma da sassafe yana dira yaƙi da an yi asuba sai faɗa yaƙi kun fahimta wani lokaci sai bari sai mene sai rana ta yi to in bai samu yawan lokacin ba sai bari sai rana ta yi zawali tukuna an yi sallah a zahar an yi addu'o'i kun fahimta sannan sai fara wannan yaƙi ɗin haka nan rana ta yi nisa sai dakatar sai an yi la'asar tukuna sannan a shiga da fafata wannan yaƙi ɗin allah samu dace abin da na ibn da ke ce cewa ai li'annar riyaha ta habo galiban ba da zawali saboda iska tana tasowa galiban bayan zawalin rana iska na kaɗawa idan rana ta tafi sha ɗaya sha biyu sai ta cik idan kuma ta yi zawali sai iska ta fara kakkaɗawa fa yi hasulu biha tabridu hiddatar salahi sai a samu sauƙin abin da ya sauƙaƙa kaifi da zafin makami wal harbi da zafin yaƙi ɗin wa ziyadatun fi nishaɗi sai kuma a samu ƙari a wajen nishaɗi ɗin wannan strategy ne wanda manzon Allah yake amfani da shi amma sojojin zamani ba san wani tsari suke tafiya da shi ba amma dai wannan tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama so sai dai abin zaka tambaya to wannan ya zama dole dole in musulmi ne ya yaka za su to aka ga sai arena suke nan ma kun gane sai a ce to an san san suke kai hari an san san ba sa kai hari kenan mu fada musu lokaci ka fada musu lokaci kaza kenan da haka wannan ana nufin karan farko zai ala girra mutane ba san wannan tsarin ba mu ne ya mu kai hari kenan amma ana cikin fafata ko kuma an kawo mana hari ne aka gaba mu tsaya da wannan abin ba shi sa Khalid ibn Walid Allah ji Allah kara masa yarda kaga yana da strategy ne yakin lokacin wani lokacin zai zo ana shiri an fara giggirke abin nan tukwane da tanti tanti za abin nan wancan suna dauka hutawa zai sai ɗau sojoji shi a faɗa kawai ya mamaye can su sun ɗauka hutu za a yi za a ɗan zauna girki a abin sai kawai ya jiran mu abokan gaba ɗin so shi yaƙi kun gane ba wani abu ne yake jami'i ba wanda ce fara ɗaya wannan hanyar ita kaɗai za a bi a'a ya danganta da maslaha da mafsada ne Allah sa kun fahimta don haka dole a same ne ƙwararren soja wanda ya jagoranci mutane wanda ya shiga yaƙe-yaƙe malamai kan ce tarihin manzan Allah da ya ji yaƙin fijar harbul fijar manzan Allah yana ɗan shekara ashirin ya je wannan yaƙin harbul fijar a tarihinsa kun fahimta malamai masu sirar suka ce daga cikin hikimar halartar manzan Allah wannan yaƙi ɗin shine samun gogewa ya samu trenin na sojoji kafin zama washe annabi ya yi kiwo ya yi kaza ya kaza ya samu training akan abuwa kaza sai zama da ya zama annabi yana da gogewa ya iya kai farmaki ya iya mazayawa shi ma Allah ta kun san ma'anar mazayawa ko hmm me mazayawa kai wani gobe ne ji haushi na ba haka nake nufi ba ka san baka tsinin ni cewa ba gobe mazayawa to ya jawo da kici bodewa ko shine sojoji ko da za eh withdrawing yawwa kun tafi kaga kai za a ƙara maka da sojoji ko za a maka asara da yawa sai ka ce a mu masu imani ne shahada muke nema to daga cikin hikimar yaƙi shine ka sanya za ka dawo da sojoji iyawa ce wannan ita ma ina fata an fahimci wannan abin so Allah sa mu dace don haka manzon Allah yana yin wannan yaƙi amma bai zama dole dole sai wannan hanya ita kaɗai ba a wancan lokaci musamman yanzu strategy ne yaƙi ya sha bamban kada ka zama jami'i so me za ka fahimta anan shine annabi yana yin amfani da a lokacin wannan shine hanyoyin da za a ba a ci nasara din yanzu idan zama a kosa hanyoyi ba za ka ce ba za ka amfani da su ba kun gane da da me ake yaƙi takobi kibiya mashi ko sai fate-fate sai kwalkwali da barandami ko ba ka ba wanzu ka ji yaƙi ne da wannan ai duka aje su na tsaron lalura ko wannan na tsaron lalura ne amma mutum ya zo maka da AK47 ko 49 ne ka tare shi da barandami ana jin sai ya zauna ya dariya ma tukuna koko wannan ai mahaukaci ne kawai shi kenan to kaga abin ya canza a lokacin babu jiragen sama ba za mu ce mu ba za mu tura sake jiragen sama ba za mu aiki da su ba kun fahimci abun a lokacin ba measles ko wanda a zauna daga sitar kaza zuwa sai yanzu har da bangarorin duniya ma intercontinental yanzu ana iya daga china je america da america je china haka ana iya wannan musanya abin nan haka kuma sun ba mu ce mu za mu yi wannan abun ba shi sa abin da ake cewa ko da ake cewa kyamar nisantar yahudu nasari a cikin abubuwan da ke na al'adunsu ne da addininsu da wasu abu amma abin da ya kowa zama muna da maslaha muna da bukata ba shi mu nisance ta ba sai mu koya amma sai mu zara abin da yake haram a ciki ko wani abu wanda ba da kyau ina fatan fahimta ga yadda suke mana yaƙi ya suke mana kaza sai mu zo mu shirya ko da irin kallon da muke cin a najeriya yanzu nan kawai wani sai zo gidanka kawai ya ce ka zo ka bashi matarka ya tafi da ita ko yarka ko kai zai sungume ka ko tafi tsakanin da Allah wannan ai a zama lafiya haka ake amma yanzu zaka zo da ba za a canza dabara ba mutanen gari ga guda ɗaya sai a zo a kwashe su jama'a gari guda a zo a kwashe su kawai shikenan a zo a yawo kawai fa ja su khilalar diyari kawai in ta da su yawo inda suke so su tsunta su tafi ka gano cewa mutane kwalwarsu ba ta dare kenan in za ku tuna ne ta wa'azi wani lokaci can cewa waɗannan abubuwan da ke faruwa a zamfarafa mutane suna ganin ko in kula mutane ba sa ji a zuciyarsu da su ake yi ba na ce kuskure ne fa wannan abin fa zai fa gangaro zuwa hannun fa a tare shi tun a lokacin mu taya su da addu'o'i shugabanni su kwari su dakatar da abin tun daga can wajen a daddakatar da wani abin kada a bari kada ka ji ba ruwanka yau gashi kiri-kiri har lardin zazzau a zo har cikin zaria to duk wanda ya zo yi fi ya zo zariya wanda kofa kai ma ya zo zariya sai a zo a tarkata mutane a kwashe in ta da su awa biyu uku suna operation hai hai jama'a wallahi ji tsoron Allah a tsoron Allah walla gari irin na zare ba wai ba AK49 ko ko mai sunanta ba sabuwar na mai tsawo ko mai suka zai ta zare ta fi karfin su wallahi zare ke kewa da barikin yan sanda barikin sojoji civil defense kaza da kaza jaji tana zare a ce in wace ke zina wannan inda ake koda duka sojan Najeriya duk tana nan mai sunanta basawa ga depot nake magana ga kawai zuwa ce an yi ta an abin nan ai ya kamata ma mutane su ce sun yi hijira ne sun dawo zariya saboda su tsira ba wa go zariya ce wai an yi abin nan ba to in gwamnati ba ta maka wani abu mai ya kamata kai in kwakwalwa kana da rai shine ku taku shi ku tashi ku kare kanku ku kalla a zamfara wani gina nan mai suna ruwan tofa sunan shi ruwan tofa ƙauye ne a zamfara amma buharin daji ya yi ya shiga garin bai shiga mashi ba wane ne ya shiga sun yi sun yi shiga bai shiga ba don haka su mutanen ganin suka ɗauki wani mataki kawai shi kenan don namiji ba zai bacci da daraba kawai shi kenan da ranar ma sai dai a raba kowa ya kintsa shirya wancin yan ta'addan da yake ba labari da kan cewa sun shirya sun tafi sun je garin aka ce su je za shiga garin amma da gaji sai aka ce ka a faɗa fa saboda ana tsoron su a tsaya a wajen gari tukuna a harba harba a wuta in aka yi in aka mutane sun fara guje-guje to sai a fada aka yi wuta aka yi wuta madadin mutanen garin su kama gudu rute da kaman yadda mutane suke kaman kajin tura wannan kawai sai aka gan suna kukulowa suna yin inda wuta take wallahi mutum yake cewa da kanshi yake cewa kai yace na ga bala'i ya ga bala'i yace shi ma haka jefar da karfin shi kaka suka ce bindiga ya jefar da karfan shi ya ce wata tsamiya ya samu ya haye ina ba dan fahimta ya haye can cikin lungun tsamiya ya ringa numfashi da kaɗan-kaɗan ya ce ‘yan ƙauyen nan haka suka je sai suka kore mu gaba ɗaya ya ce suka zo wasu guda biyu suka zo suka tsauna gindin tsamiyan nan suna hutawa addu'a yake kada Allah ya su daga ina fatan kun bayyanta kuma hayo garin bai shigo ba so mutane ya kamata sai kan tsare-tsaren da su iya kare kansu a dai halin da ake ciki na'am ban ji ba ba halatta ba ne kawai mutum ya zo ce tashi mu je ci albarmaka abinda annabi ke cewa wani tambayi manzan Allah ya kake gani idan na zo wani zo na son dukiyata ko mutunci na in ba shi annabi ce mene karka ba shi annabi ce shi ne kwayar manzan Allah karka ba shi ya ce to idan ne fada da shi sai na kashe shi ya ce ka kashe banza in ya kashe ne ce ka yi shahada shi ke nan malam shi ne solution wannan matsalar to amma abu ne lokaci na bukata abuwa jama'i wannan shawara dai ana gara ya kamata musulmi kwakwalwar ta bude fa a halin da ake cikin nan kuma ku duba irin makincin da ake mana arewa jama'a na farko dai an karya mana karatun addini zuwan bature yanzu ɗaiɗai ne mutanen da suke mai da hankali sai karatun addini a matsayin ilimi ɗaiɗai ku ne haka ne ko ba haka ba hasali ma a karatun addini sai da aka ce akwai haya islam akwai digiri a islamic studies akwai fida ga wasu ma kokarin su je can su shi ma an mai da shi duniya shi ma wannan din to wanda zai zo ya sa littafi tun daga kawaidi na koyan ibada mutum nawa ne a yanzu ina fatan fahimci wannan abu shi ma yana fara sai a ce mashi aida ka zamanantar da karatun ya kamata ka je kai digiri kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza abubakar gumi ce yana ga cin abin da ya fara ta mai da hankali a ƙarshe ta duniya sanda ya gama secondary school sai ne ma a bashi asa wanda makaranta ta arabic school na kano ɗin nan his ne namun his a kai shi can zai karatu ya ce malaman shi su jinaidu suwa faɗa su kan gama shi kai baka da hankali ga inda zaka je ka ci barewa lokacin barewa sai yan wadawa ne zaka gama a baka lada a baka fan kaza yace ya kwana nawa yana mamaki wannan magana ce shi a gidansu mutane na tasowa daga ko ina sura zuwa koyon ilimi abin da ke kawo su shine suna so su san Allah su bautawa Allah yace sai ga ba a dade ba yau ilimi ya koma abin neman duniya ko kan talita manufata yace to abin da ya fita mai da hankali a rayuwa kenan to haka aka yi mana Najeriya an sarra ilimin addini sai wanda Allah ya taimaka kawai in ka kana wala ka gode Allah har kana sha ilimin addini har kana ba da lokacinka dukiyarka ga wasu ɗinka can suna wasu abuwa wallahi ka gode wa Allah taimakon Allah ne Allah na son ka ne to ilimin boko ma da aka zo mutanen kudu sun mana fintin kau jama'a a ilimin boko din ko a mana fintin kau a duniyance kuma an wa Najeriya fintin kau ilimin boko amma an tabbatar da 'yan Najeriya da are very talented suna da basira da hazaƙa da aka za a kashe mana basira da hazaƙa sai a ce mu arewa ake so a kashe sai a je a samu makaranta kaza sai a ce an kwashe 'yan makarantar yadda ka san awaki an kaɗa wai na? eh shekarun jiya shi ma an kwasa 'yan makaranta ina? fct la haula wala quwwata illa billah an ce nan wannan ma an zuwa diba ko nan nan UPE ah nan ma an zuwa diba an je Kaduna diba an je Kwantagoro an diba an je wane ne an diba me wannan zai resultin zuwa gare shi kenan shikenan duk bodin su kurza aka kashe su kenan kenan an maida mutane baya kenan a cikin ilimi bokon ma da aka tura kuka kawo bakwai duk bokon ma mu yi ba kenan saboda rashin imani na nufin rashin imani saboda rashin tausayi ko kuma ba za a da ayi ba mu yan aro shikenan kuma sai mu zauna haka shugabanninmu da gwamnoni namu ministocin tsaro wane shikenan ba wani mataki za a dauka don Allah wallahi a ji tsoron Allah Allah in ana so a magance wannan za ta maganto ba wai ta gagar magani bane amma kowa ya shirya abin da zai yi kowa zai je ta da ubangiji abin da yi Allah shi kyauta na'am na'am na'am eh na'am نعم نعم to mm eh to eh mana mm wai ba abin da sake mutane suke bi in an ce zo mu je wai kai ya mutu ne to ko mutu sai ta zo ko ba gar mutu mutum ma a hanyar da ta kamata ba yadda wannan rikicin ma watakila ka ci bashi yi maka yawa duk wanda ya kashe ka dauke bashi ka da hayanai da ke kanka na'am na'am dogon daji na san shi har naija eh kenan Allah dai kyauta mutane da musulmi kwalos da zama tana caji tana abin nan kan ku ɗauki ta hanyar tsohuwa ku ce shi kenan ko ku ɗauki wani umumi ku tsaya kan shi abuwa sun canza to dole ku ɗauki matakin canji fa tsakani da Allah kuma su wanda suke so da yawansu ake ɓata al'arewa maganin da su zauna ba dai sun je su gidaje a dubai ba bari su gama zuwa dubai ɗin ka gani yadda da su ko muna masa addu'a duk wanda ke da hannu cikin wannan matsala in yana da shirya Allah ka shirya in bai da shirya Allah ka hana shi daɗin rayuwa yadda ya sa mutane cikin matsala ko ko ya ba da gudunmawa cikin sa mutane cikin matsala Allah ka sa shi cikin matsaloli ka hana shi zaman lafiya Allah shi kyauta so wannan annabi yakan ce idan ya je zai yaki a walan nahari sai ya fara idan bai samu dama ba to sai a bari sai rana ta daga kamar da shi al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya bada fa'idojin da ake samu sakamakon haka din Malik ya ce qala haddathana Abdullah bin Muhammadin qala haddathana Muawiyah bin Amr qala haddathana Abu Ishaqa هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس مالتي حدثنا عبد الله ابن محمد أبلا دم محمد يابا محديثي قال حدثنا معاوية ابن عمرو معاوية بن عمرو يابا محديثي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري أبو إسحاق الفزاري يابا محديثي عن موسى بن عقبة لك موسى بن عقبة عن سالم لك سالم عن أبي النضر واتو أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله wato barran ba na Umar dan Ubaidillah wa kana katiban lahu ya kasance sakatare ne na Umar na Ubaidillah din qala sai yake cewa kataba ilaihi Abdullah ibn Abi Aufa Abdullah dan Abi Aufa ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi radiyallahu anhu ma Allah ƙara masa yarda fa qara'atu ni da kaina na karanta masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi fi ba da ayyami a cikin wasu yaƙi-yaƙen da yi ayyam a nan ba kwanaki da ka sai normal ba sukan ce ayyam a larasa nufin yaƙi kawai fi ba da ayyami lati laƙe fi ha a cikin yaƙi-yaƙen da ya haɗu da abokan gaba a ciki in tazara manzan allah ya tsimaya ya saurara hatta malati shamsu har sai da rana ta karkata ta yi zawali sannan manzan allah ya faɗa wannan yaƙi ɗin ina fata kun fahimci wannan abin kaga nan ba ce lam yuqatil awwalan nahari ba amma an ce manzon Allah ya jira ne har sai da rana ta zawali summa qama summa qama fin nas khatiban fa qala ya ayyuhan nas la tatamannu liqa al aduwi wa sallallahu al afiya fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al jannata tahta dhilal siyufi ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجد السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ثم قال سنة من ذا الله شكبر تشيوا ثم قامت في الناس خطيبا سي من ذا الله تاشي yana mai khutba cikin mutane kala yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa al adwi kada ku ta burin haduwar abokan gaba ta Allah kawo yaki a wannan ya saba shari'a ina fatan fahimta kamar da suke ta faman Allah kawai yakin da yazo kuma suka gudu ko wasallallahu alafiya madadin haka ku ringa roƙon Allah zaman lafiya shi sa kullun a karatuka mu da masallatai muke roƙon Allah ya ba mu kasar mu zaman lafiya duk da matsalolin da muka san tana shi ta bangaren shugabanni da jami'an tsaro da sauransu to ba za mu fasa wannan addu'a ba cewa Allah ba mu zaman lafiya a ƙasa din don umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na mu roƙi Allah lafiya din jama'a na fata mun fahimci wani abu sannan kuma a ci gaba da roƙon Allah lafiya din in Allah ya amsa sai ga kuma ya fi kawo mana mafita a wasu wurare sannan muna godiya muna jinjina wanda ya kamata hukumomi su jinjina ga malamai duk inda ake da majalisi za ga cewa in aka yi karatu ko aka yi sallah za ga cewa sai an yi addu'a Allah kawo zaman lafiya banda waɗanda ke tashi cikin dare suna addu'a waɗanda har kunuti akwai masu cewa Allah ba ƙasar zama lafiya amma baka ji gwamnati ko so ɗaya ta zo ta ce malamai kun yi abin arziki Allah saka alkhairi ba ina fatan fahimta sai ran da wani malami wani gwamnati wani gwamna ko wani shugaba ya wata kwato kwara malami ya ce ba daidai ba a lokacin gwamnati iya nuna ita gwamnati ce amma lokacin da malamai ke ba da gudunmawa wajen zaman lafiya ƙasa da ba ta abin nan za ka cewa ba a yi ba masu ina fatan fahimta yanzu wannan wa'azon ba wa'azi ake Allah ce ya kai kunnan ɗan ta'adar su ma su tuba su bari ba shi ba contribution bane wajen zaman lafiya no ake biyan malaman no ake kashe wajen sai makamai da surutai da ake yi ina fatan fahimta wallahi kamata gwamnatoci su dinga yi ba malamai abin da suke karantar da mutane wanda karatun shi ke zo da mutane zama lafiya yanzu akwai wanda yake zuwa karatun nan ko yake sauran karatu je da ɗauki makami ce ya je ya kidnapping ɗin wani ko ya ta'addanci ba zai wannan abun ba idan da an bar mutane jahilcin kuma fa ina fatan fahimta to amma za ga babu response babu wani abin alkhairi da bangaren gwamnati yake fitowa Allah shi ke hasali sai zargi tsakaninsu da malamai ba wallahu musta'an annabi ce fa idza laqitum fasbiru amma idan kuka da abokan gaba to kar ku gudu ku yi hakuri ku jure a tsaya a buga wa'lamu kuma ku sani annal jannata ta tazilal sayf aljanna tana nan karkashin inuwar takubba an fahimta ko ma'ana aljanna tana nan lokacin da yaƙi ya kai yaƙi to ƙara kutsawa ake saboda nan za a samu shahada sai annabi ya ce sun maƙali sana muke cewa Allahumma munzilal kitabi ya Allah wanda ke saukar da littafai a taura da injila da sauransu da alƙur'ani wa mujirar sahab Allah mai gudanar da giragizai wa hazimal ahzab ya Allah wanda kai ke ruguza abokan gaba ƙungiyoyin abokan gaba shine hazimal ahzab mai ruguza ƙungiyoyin abokan gaba ihzumhum ya Allah ka rubuta wannan abokan gaba wansurna alim ka taimake mu akan su ina fatan fahimta to wannan kaga ya ƙara karantar da mu cewa mene ana son shugaba ya zama yana addu'a shi ma a lokacin yaƙi din duk da Allah kuke wa to bayan kun ke dokokin Allah kuma da buƙatar addu'a din duka hada ake dan a ci nasara Allah sa mu dace to wannan hadisi kenan malam amma anan malam bai kawo cewa dan ya ce kanan nabi idan lam yuqatil awalan nahari ba magana awalan nahar a cikin hadisin da malam ya kawo sai ibnu azar ke cewa walil musannif fil jizya min hadith nu'man bin munqarr shi malam a cikin littafin jizya hadisin nu'man bin munqarr ne ce kana idan lam yuqatil awalan nahari annabi idan bai yaƙe ba farkon yini intazar hatta tahbar riyahu sai ya saurara har sai iska ta taso wa tahdura salatu sannan kuma sallah tayi ayi sallah ayi nafilfali jama'a na fatan fance wani abun da haka bukhari al'ada shi dama da in babu hadisi da ya inganta a ka'idojin shi to yana ya kulla babi ya ishara zuwa gare shi balantana ya kawo wannan hadisin a can kitabul jizya insha Allah ta'ala Allah sa mu dace ana nuna man lokaci ya kure za mu ja birki ana insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka fe mana Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ce ka ba mu ikon binta kurakurai kuma ka mana matsayin kurakurai suke ka ba mu ikon kauce masu muna roƙon Allah ka ba mu zaman lafiya ka tsare wannan gari na zare sauran garukan musulmai ya Allah Allah duk mai neman musulmi da musulunci da makirci Allah ka mai da makircinsa kansa ka nuna masa gajiyawarsa ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ka ƙarƙantar da kafirci Allah ka azuta mu da ɗa'a gare ka ka ji kanmu ka ƙin malamanmu da malaman malamanmu da iyayenmu da 'yan uwanmu da dukkan musulmi gaba ɗaya muke ta sannan kuma ka'ida dama shine an yi karatu ko da an yi rayu in an ɗauke ko ba ka ba in kuma ba hadari wani gagari ba ne za a ci gaba da karatu insha Allah ta'ala mun ga an zo an yi ruwan ɗauke mun ɗauka ba zai wani gaba gashi an zo kuma ana katun marathon ala ayi halin da mun karu wanda ba samu sun zo ba ka saji aka sake nan ko okay subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah